ma za a ba للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله
na'am لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار na'am بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تذكر وأهل أنت أن تشكر وأهل أنت أن تطاع لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالمال وبالأهل وبالمعافاة بسطت رزقنا وكبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا لك الحمد على كل حال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين إله يعلم أسرارنا ويعلم نياتنا لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تعطي من تشاء وتمنع وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسول الله وحبيب الله وخليل الله وصفي الله وخيرة الله من بين الخلق أجمعين بلغ العلا بكماله فاق الورى بجلاله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين bayan haka ‘yan uwa musulmi mazauna cikin wannan gari mai albarka da baƙi wanda suka zo daga cikin sauran garuruwa maza da mata yara da manya dattawa iyayenmu da suke zaune a cikin wannan hili mai albarka da malummanmu da 'yan uwanmu abokaninmu almajirai 'yan agaji baki ɗaya shugabanni da mabiya da duk wanda sautin nan yake kai mashi ina isar da gaisuwa ta addinin musulunci zuwa gare ku assalamu alaikum wa rahmatullah muna matuƙar farin ciki da jin daɗi da godiya ga allah maɗaukakin sarki wanda ya haɗa mu a cikin wannan gari mai albarka garin daure ba don komi ba sai domin wato taya junanmu murna akan wani babban alkhairi da ya samu shine buɗa wato makaranta ta karatun alkur'ani mai girma wannan babban alkhairi ne sannan kuma gashi za a karanta alkur'ani da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya albarka a cikin wannan haɗuwa tamu. Mai gari na cikin wannan gari ya gabatar da jawabai masu tsada masu amfani. Allah ya sanya ma rayuwar shi albarka, ya sa ma zuri'an shi albarka. Allah ya ɗaukaka shi duniya da ƙiyama. Allah ta'ala ya taimake shi da yin adalci Allah ta'ala ya kama mashi wajen kula da jagorancin da Allah ya dora a hannun shi Allah ya tsare shi da dukkanin abin da yakan iya zama kalubale da barazana a wajen tafiyar da al'amuran shi ‘yan uwa musulmi muna addu'a ga bawan Allah da ya gina wannan wajen Allah ta'ala ya sanya ma dukiyar shi albarka Allah ta'ala ya ƙara mashi dukiya mai albarka kuma ya ƙara mashi lahiya da tsawon lokaci na rayuwa. Allah ta'ala ya sanya mu al'amuran shi albarka kuma Allah ya yawaita mamu ire-irensu a cikin zamantakewar mu ta musulmi. Allah ta'ala ya haɓaka addinin musulunci ya ɗaukaka shi ya ɗaga tutar sunnar annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam a cikin faɗin Nijar baki ɗaya. duk wanda yake da hannu wajen tafiyar da addinin musulunci a cikin garin nan na garin dauri Allah ta'ala ya sanya masa albarka ya sanya ma rayuwar shi albarka ya tsare shi ya tsare zuri'an shi ya tsare su gaba da baya dama da hagum sama da ƙasa Allah ta'ala muna roƙonka da sunayenka masu tsarki dukkanin wanda ya halarto wannan wajen Allah ka san shi kuma ka san inda yake Allah ta'ala ka taimake shi ka sanya ma rayuwar shi albarka ka bashi ababen da yake fata na alkhairi ka tsare shi game da ababen da yake jin tsoron su na sharri ya Allah ka sa taron mu baki ɗaya nan babu hallakakke babu dan wuta Allah ta'ala ka gafarta mu zunuban mu ka kauda kai game da kurakuran mu Allah ka yi mamu mu'amala irin ta Ar-Rahmanir Rahim ya Allah ka gafarta mu da gafara ta musamman daga wajenka duk abin da zai kaiwa aljanna Allah ka cilasta mu ma'aikata ko da zukatan mu ba su so duk abin da zai kaiwa wuta ya Allah muna roƙonka kamar mu tsari tsakaninmu da shi ko da zukatanmu suna ƙaunar abin Allah ka kare mu ka hana zukatanmu aikatawa Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki wato ka arzuta mu arziki na halal sannan kuma ka ba mu guziri mai gwaɓi mai ƙarhi na zuwa a inda kake Allah ta'ala ka sa muna cikin wanda za su zamo ma'abuta zama cikin aljannar firdaus ka haɗa mu makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a cikin aljanna yanzu wani malami da ya hau mimbarin nan yake ba da labari kaɗan daga cikin gwagwarmaya da wahala wadda aka sha a wajen haƙuri domin bin Allah da ƙoƙarin gudanar da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wato malamin ya nuna cewa sun daure a nan cikin garin daure kame a isa zuwa ga wannan marhalai da kuma wannan matakin da aka isa wato lokacin da ya ɗauko ƙisa kawai sai ka tuna kai tsaye da farkon musulunci yanda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam suka ɗora da shi da sahabban shi wanda suka yi imani da shi suka ɗora muku-muku da addini ana ɓoyewa gaskiya wace shi ne daidai shi ne addinin na Allah amma komi lokaci gare shi idan kuma lokaci ya riga ya yi Allah ta'ala ya keto da ranar musulunci ya daga tutar sunna sama to tafin rana tafin hannu bai isa ba ya kare hasken rana ko mutum ya yarda ko ka Allah sa ya yarda ko ya gane ko ka Allah sa ya gane ko ya ji daɗi ko ya ji haushi ko ya yi murna ko ya baƙin ciki oho addinin Allah sai ya yi sama wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafiruna wal mushrikun Allah sai ya cike hasken shi ko da kafirai da mushrikai ba su so ba addinin musulunci sunnar annabi Muhammad sallam shine addinin Allah na haka babu bukatar wani ya ce ya gamsu ko bai gamsu ba ko ya yarda ko kai ya yarda kai ka zo ka dafa a tahi rahama ce gare ka ba wai musulunci ne ka taimaka ma ba duk wanda zai sanya dukiyan shi don aikin Allah kan shi ya taimaka musulunci kam Allah ya ɗauki alƙawalin sai ya yi sama ko ka sa ko ka Allah sa ka sa can ta kahi maka in ma ka ƙi kawo dukiyanka matsalan ka ce kuma addini gaba yayi saboda haka wato duk wanda yake son ya samu daraja da ɗaukaka ya samu wani kaso daga cikin hasken addinin musulunci shine wanda zai yi fafatuka da ƙarhin shi in Allah ya bashi ƙarhi da dukiyan shi idan Allah ya bashi dukiya da ikon shi idan iko Allah ya bashi da dubara shi idan shi dubara gare shi da dukkanin wani azancin shi da gwaninta shi wadda Allah ya sauƙaƙe mashi sai amfani da ita domin dahwa ma wato jirgin ruwan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kai ka samu daraja ba wai dan ka ɗaukaka addinin ba addinin Allah ne zai tura shi gaba jirgin ruwan sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda ya shigo cikin tekun duniyan nan to sai ya isa bakin gaba da san mai so da kin mai ki da yarda mai yarda da yaƙatar mai yaƙata da hushin mai hushi da kumbura kumburan mai kumbura kumbure da ƙaryace ƙaryacen maƙaryaci da hassadan mahassadi da gulman magulmaci da kazahin mai kazahi da iskancin ɗan iska oho sai ya kai inda Allah ta'ala ya riga ya tsara shi إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد wata rana يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم na'am ولهم اللعنة ولهم سوء الدار وعد الله الذين آمنوا وعد الله الذين آمنوا في الحياة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم مغفرة وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض منكم وعملوا الصالحات مم.
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم نعم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم نعم وليبدلنهم من بعد خوفهم me أمنا sharadi يعبدونني لا يشركون بي شيئا Allah ya ce in in ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم Allah ya ce kataba Allahu الخاسرون.
la'aghlibanna كتب الله لأغلبن أنا ورسلي saboda me إن الله قوي عزيز Allah ya ce ala inna hizballahi ألا إن حزب الله هم المفلحون Allah ya ce wala yansuranna Allah
ولينصرن الله من Allah ينصره yansuranna Allah ولينصرن الله من ينصره Allah ya ce in yansurkum Allah
ينصركم الله فلا غالب لكم wa in yakhzulukum وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده na'am وعلى الله فليتوكل المؤمنون
dukkanin ayoyin nan da alarama ya karanto suna nuna cewa Allah ya ɗauki alkawali cikakken garanti ne na cewa Allah sai ya ɗaga addinin shi don haka har kullum in kaga wani mutum yana ƙiyayya da addinin musulunci ko yana mai ƙulle-ƙulle ko yana makirci to tausaya mashi domin shi ne yake taɓarɓarar da kanshi wallahi tallahi ko mulkin duniya aka naɗa ka a yau ka ce ka ɗaur maɗamarar yaƙi da addinin Allah a sha watan wato watan lalacewa ka ne ya kama shekara ce ta taho wadda wato kunyatakka da tozartakka da wulaƙantakka za ta bayyana babu ɗarɗarɗar babu falgaba akan cewa alƙawali ne tabbatacce Allah sai ya ɗaga addinin shi don haka kakkai mamaki ko da Allah ya ɗan ara ma wani bawan shi mulki kaga yana wahalar da masu addini ko yana ƙoƙarin barazana ko yana wato ɗan lokaci ne kaɗan Allah ta'ala ya hallakar da shi ya janye shi addinin musulunci ci gaba da gudana inda akwai wanda ya isa ya hana zuwan addinin musulunci ko bazuwar shi ko yaduwar shi a duniya da tunu wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka so a murkushe a danne a kashe don wai ka addinin ma ya tashi ya bunƙasa kai ya ma wuce ma daga nan wurin inda ya fara shi amma da yake wato addini ba na wani bane na Allah ne Allah ta'ala da ƙarhin shi wato da rahamar shi yasa addinin nan sai da yayyaɗe ya bazu yau gashi har cikin Nijar. in ka ji ana bautar Allah ko ana karanta ayoyin Allah a cikin Nijar ana fassarawa sai kai dibin gindin Ka'aba kake kuma shi dai ne wannan addinin na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya mu bayan Allah kan mu yaudari kanmu mu zamo masu taimaka ma kanmu kamar yadda ayoyin Qur'ani da dama suka faɗi cewa ai duk wanda ma yayi alkhairi kan shi ne yama duk wanda ya alkhairi wallahi kan shi ne yama kuma yace duma wanda ya kiya ya tsaya na muna nawa har yanzu dai bisa kan shi ne matsalar saboda ka kenan in kai in ka hoffaka kan nisa ka aikata alkhairi wallahi kanka kama mutum bai gane cewa yana ha'intar kanshi sai ya shiga kabari awashi ta farko cikin kabari in ya shiga lokacin zai gane ashe shi soko ne rayuwar shi ta duniya ashe shi ba a taba yin mara tunani irin shi ba ashe shi ya rayu ne kamar yadda akuya da jakkai da a wato sauran dabbobi suke zuwa su yi rayuwa bai san menene ma manufa ba to Allah ya tsare mu game da haka haka muna addu'a ta alkhairi Allah ya sabkar da rahamar shi da albarkar shi a cikin wannan garin gaba daya Allah ta'ala ya taimaki 'yan cikin wannan garin baki ɗaya dattawan da ke cikinsu Allah ya sanya ma rayuwarsu albarka matasan da ke cikin wannan gari Allah ta'ala ya sa su zamo matasan sunna masu son annabi masu taimaka ma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke da ayyuka na yi Allah ta'ala ya sanya albarka cikin ayyukansu matasan da ba su da ayyukan yi Allah ta'ala ya arzuta su da ayyuka kuma ya sanya albarka a cikin ayyuka waɗanda suka fitsari suka lalace suke wa suka rena iyayensu suka rena manyan Allah ya shiryar da su ya taro su ya Allah muna roƙon Allah da rahama shi ya kwararo da albarkoki da alkhairori a cikin wannan gari Allah ta'ala ka kama ka dawa ka agaza ka sauƙaƙe duk abin da ya tsanani ya kulle a cikin garin nan mata da suke cikin garin nan masu ciki Allah ya sauke su lahiya dukkanin miskinai musulmi wanda suke fama da kuncin rayuwa da talauci ya Allah ka yalwata musu ka bude da musu albarkacin alkur'ani muna roƙon Allah muna tawassuli da wannan karatun da muke a nan cikin mu dukkanin muna da bukatoci na alkhairi Allah ta'ala biya mun bukatocin mu na alkhairi to ƴan uwa musulmi malamin da ya gabata yayi bayani wato malam tasirin gidan rimji ya mun bayani akan wato abin da yake da alaƙa da haɗuwar mu wannan waje shine kai tsaye wato karatu sai ya karantar da mu mahimmancin ilimi Allah ya saka mai da alkhairi to sannan malaman da suka biyo baya kuma tun daga su malam mai gari har zuwa malami na ƙarshe cewa ma wato malamin mu malam Nasiru shi ma ya faɗakar ya zaburar akan ababen da suke da mahimmanci a ce an tunatar da mutane Allah ya saka masu da alkhairi gaba daya to ni ma karatun nawa ba zai yi nisa ba da haka saboda ni ma zan yi zance ne akan wato darajar malamai da kuma kimar malamai da na har yanzu dai akwai alaka da karatu kuma wannan maudu'in na dan fara taba shi a can karatun da muke yi na markaz to lokaci bai ba da dama ba na ci gaba shine wasu daga cikin yan uwa suke ganin dacewar in dora akan wannan maudu'i a wannan waje mai albarka Allah ya sanya albarka a cikin abin da zan bai yan uwa musulmi a karatun mu na baya dole sai na dan yi tariya kaɗan na yi bayani akan cewa duk duniya waɗanda suke gudanar da duniya suke ɓarje gumansu cikin duniya mutane uku ne in ba ka cikin uku to ka ɗan rakiya ne kawai na farko shine mai mulki ko sannan mai kuɗi ko sannan malami amma wanda yake kan gaba duka ciki na ɗan yi ƙoƙarin wato haɗa tsakanin waɗannan ukun gaba ɗaya sai na ga alam tara anna saifa yanqusu qadaruhu idza qila anna saifa amdha min al-asa kamar ka ci mutuncin takobi in kace wannan takobin fata sai sanda lokacin da ka zo ka ɗauki takobi kana kawo ga takobin ta sai sanda ka ci mata mutunci don haka ana zancen ilimi ba zancen a yi kwamfaran shi bane da kuɗi ana zancen ilimi ba zancen a yi kwamfaran shi bane da mulki ko da matsayi al'ilmu ya alu wala yi ula alai har kullum ilimi shine sama abada ba a zama saman ilimi da kaga wani yana ƙoƙarin ya hau saman ilimi to wannan kidahumi ne jahili shesa shi kuma jahili dole ka mai uziri duk abin da yi don cikin qur'ani ma Allah cewa wa a'ridu anil jahilina ko yace wa idza khatabahumul jahiluna qalumi salama ba sai ka karanta ba ramma wata rana wani wani mai hikima yaga wani jahili bisa duci tsaye sai yace hajarun ala hajarin yace ga wani duci can bisa duci saboda jahili wato duci ne shi har kullum don haka hada tsakanin ilimi da matsayi wannan sai wanda bai san abin da yake ma zai tsa ya dora hada ba haɗi tsakaninsu ana hada wato yanzu kunkun da yake ƙasa aje ya iya ganin cewa shi daidai yake da taurari wanda yake sama haka in kunkun ya haka shi ma samu rudu ko don haka ba a hadawa tsakanin ilimi da matsayi ba a haɗawa kuma tsakanin ilimi da dukiya babu haɗi tsakaninsu akwai nisa akwai tazara mai tsawon gaske tsakaninsu cikin karatun da malam tasi'o'i ya faɗi cewa wato idan mutum yana da ilimi ya ba da misali da abu huraira ya ce dalilin ilimi yasa ake ta ambaton shi yanzu allahu akbar dukkanin malaman da suka yi karatu suka yi amfanin musulunci suka amfani duniya har yanzu sunansu bai ɓace ba ana ambatawa a ce malam wane wani malamin wallahi ya yi shekara dubu da rasuwa amma yanzu za a ambata shi a ce malam wane ya ce kaza don allah in ma kaji in ba dan qur'ani ya kawo zancen karuna ba mu san wani mutum da ake ce ma karuna ba kuɗi bai akwai wani labari wallahi in ba dan ayar qur'an da ta zo da zancen shi ba har abada baka sanin an yi karuna amma mai kuɗi ne kuma wanda ba a taɓa yin mai kuɗi irin shi ba don haka kuɗi ba su tabbatar da ambaton mutum kamar yadda ilimi yake tabbatarwa amma idan muka kalli rayuwar mu ta yanzu idan muka kalli zamanin mu yanda muke gudanar da rayuwa wallahi akwai abun tsoro babban abun tsoro menene abun tsoro shine kasancewar malamai da ilimi kamar basu da kima basu da daraja menene ya kawo haka malami baya da kima baya da fawa baya da daraja a cikin zamantakewa ta mutane yanzu mutumin da wato ya fara neman kuɗi ya tara miliyan biyar wallah sai ga ya fi daraja a idanun mutane a kan malami miliyan biyar malam ya samu miliyan biyar wallahi talla sai ga ya fi daraja an yi girmama shi an fi fangama shi an fi saurara mashi fiye da malami wanda yake da alkur'ani cikin kanshi wanda yake da dubunnan hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shine fitilar duniyan nan shi yake haskaka ta wanda idan ba dan malamai ba da suka gaji ilimin annabawa da an hallaka an gabana an kai ƙarshen taɓarɓarewa a cikin rayuwa ka dubi yadda annabin rahama ya samu duniyan nan cikin rudu cikin duhwai ɓanna ɓangaren aƙida wasu bautar gumaka wasu bautar shanu wasu bautar son zuciya kowa ya saki daji ya saki tasha ya kama hanyar daji yadda manzon Allah ya samu zamantakewar mutane wasu suna kashin wasu kawai alƙawiyu ya akulu da'if mai ƙarfi shi yake canya mai rauni al'izzatu lil ghalibi man ghalaba salaba wa man azza bazza har kullum wanda yake da izza yahi kowa shi zai murƙushe haka maza Allah ya samu rayuwa babu doka babu tsari kara zube ya samu mutane bangaren tattalin arzikinsu ma ba san yadda za a yi abubuwa su haɓaka ba wallahi albarkacin rahamar zuwan musulunci cikin shekara ashirin da uku ta annabtar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya fitar da duniya daga cikin wannan babban matsala to wai wahayi na farko da ya isa ga kunnan manzon Allah mine ne
bismillahir rahmanir rahim اقرأ باسم ربك الذي خلق wahayi na farko sako na farko da ya isa kunnan annabin rahama shine ikaratu wannan yana nuna ma duk matsalar duniya ba a iya hita daga cikin tasiri da karatu saboda duniya ce cike da matsala ta kowane bangare yanzu ake son a magance waɗannan matsalolin kai in kai ne aka aka turo ka wallahi tallahi a ce wani professor ne yayi karatu ina yayi karatu ina yanzu matsalar cikin garin daure ma a kira shi a ce yazo ya daure ya ta bayani kaga abin ya ke warwarewa wallahi bai iya warware ta matsala ma kadai a gaya mai kai wallahi ba matsalar garin daure ba matsalar gida uku aka hada mai wallahi bai iya warware ta amma ka dubi Allah saboda gwaninta da allantakar Allah cewa shine mai abun shi ya san ciwo kuma ya san magani yanda za a yi a iya taro wannan matsala a shawo kanta abu na farko da ya faɗa ma annabin shi ikra ikra wannan ya nuna ashe da karatu ne ake iya hita daga cikin matsala dan kasan mu ta Nijar da kaga har yanzu muna wallahi jahilci ke tare da mu billahi allazi la ilaha illa huwa anan Nijar wallahi jahilai ne mu a bangaren duniyan ma a bangaren lahiran mu ma hakan wannan shine kawai sirrin wahalar mu da kake gani me muka a duniyan mu mun jahilci Nijar ba mu san duniya wane ne wanda ya san yanda za a yi rayuwa mai daɗi cikin Nijar ba mu san duniyar ba ta mu an bar mu baya sannan haka ma haka ma bangaren lahira muna baya karatu ne ba mu yi don haka ya mu jama'a mu sani cewa wato daga cikin abubuwan da suke kawo albarka cikin rayuwa da zamantakewa akwai kimanta karatu da kuma kimanta masu karatu amma in ya zamana yau malaman da suke karantar da ku su ne 'yan iska a wajenku su ne ababen zagi su ne ababen gulma su ne ababen zunɗe su ne ababen wulaƙantawa su ne ababen tozartawa to ina za ku tahiya a ina za a la yuslihu nasu fauza la sarata lahum wa la sarata idza juhaluhum sadu mutane ba su iya gyara rikici da kwamata ta zamantakewar su in dai ba su da shugabanni wallahi ba su iyawa sannan kuma babu shugabanni idan dai jahilai ne shugabanni wallahi ba shugabanni don haka kenan gaba ɗaya shi wato ilimi da malamtaka gado ne na annabawa to amma mu ɗauko mu koma asali tun daga annabawan Allah har zuwa sahabban da suka gaji iliminsu har zuwa tabi'an da suka biyo bayansu har zuwa almajiransu har zuwa manyan malamai wanda muke wato karanta littattafansu in muka bincika rayuwarsu gaba ɗaya za mu ga rayuwa ce ta daraja rayuwa ce ta malumtaka malumtaka kau da ma'anar kalima domin in kai almajin shi sakata da Allah yi mai rahama yake cewa la yanbaghi li ahadin indahu shay'un min al-ilmi an yudayya nafsahu ba daidai ba ne ga mutumin da yake da wani ɗan abu na ilimi ya wulaƙantar da kanshi to ashe in muka dubi daga cikin sirrin rashin girmama malaman da kuma rashin girmama ilimi akwai su da kan kansu malaman sun wulaƙantar da kansu yaushe kana malami za ka koma makwaɗaici yaushe kana malami mai alƙur'ani mai karanta hadisan manzalatan sallam za ka koma wato ɗan duniya mai kwaɗayin duniya ba abin da ke zuciyanka sai duniya yaushe kana matsayin malami mai karantar da alkur'ani kai bakin tunaninka bakin idanka kawai shine duk abinda mai kuɗi yayi duniya kai ma sai kai yaushe ka yaushe zaka mai da kai da Allah ya ɗaukaka ya ɗaukaka ka da haske na ilimi ya kamata a ce zuciyanka kullum Allah ne amma sai zamana wani lokaci zuciyan taka tana rabuwa ma da Allah kwata-kwata wallahi in muka dubi rayuwar mutum tana da ban tsoro wallahi za ga duk abinda abinda shedani jahili shedani wanda bai san komi ba zai aikata sai ka shi ma malami yana iya aikata shi malami mai wa'azi mai sunan malami ya wa'izan nasi qad asbahta muttahaman idh ibta minhum umuran anta ta'tiha tu'ibu dunya wa nasun raghibina laha wa anta aktharu minhum raghbatan fiha أصبحت تنصحهم بالوعظ مجتهدا والموبقات لعمري أن تجانيها ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم da haka har kullum kamin kai malami ka zo ka ce duniya kaza duniya banza ce kai yaya duniya take a wajenka banza ce yaya za ka ce ma mutane duniya banza ce duniya ba bakin kome take ba kuma kai a ganka dumu-dumu cikin neman duniya ya za ka ce duniya ba ta da matsayi wajen Allah duniya ka karanto hadisi cewa duniya ba ta kai hukukin sabaro ba a wajen Allah amma sai a gane ka kai tsumu-tsumu duk abin da mai kuɗi yake kwaɗayin ya yi saboda Allah ba shi kuɗi wai kai ma a matsayinka na malami iya bakin tunaninka kenan iya bakin tunaninka kenan wurin ya mu bayan Allah mu sani cewa wato yanda aka wulakantar da ilimi kuma aka wulakantar da malamai a cikin rayuwarmu ta yau wallahi tallahi idan muka koma tushen abin zamu babu ai na faɗi cewa wasu bi sai wasu ce a munafikai ne su ne ba su girmama malamai da kuma jahilai da kuma wawaye su ne ba su yi waɗannan mutanen ana ma tunanin da masu girmama malamai tun da Allah halicci duniya munafikai sun taɓa girmama malamai tun da Allah halicci duniya jahilai da wawaye ai shi yasa wasu malamai wani malami ya ce al'alimu ya ariful jahil wal jahilu la ya ariful alim ya ce shi malami ya san jahili amma shi jahili bai san malami ba jahili ya ma san kai malami ne ma dan mi jahili bai san malami ba li'annal jahila lam yaku aliman wal alimu kana jahilan domin shi jahili bai taba kasancewa malam ba balle bai taba yin ilimi ba dama jahili ne to ai sai wanda ya san ilimi sannan zai zai iya girmama mai ilimi to shi jahili bai taba zama mai ilimi ba amma shi malami ya taba zama jahili daga baya ne yayi ilimi kenan shi ya san jahili ko don haka kenan jahili bai san ka ba malam kai da kai malami da Allah ya baka ilimi kai ne zaka kama jikinka ka rike darajanka ka rike mutuncinka lokacin sai Allah ta'ala ya taimake ka lokacin sai Allah ya tsare maka matsayin ilimi ba yayyiwa wato mutum Allah ta'ala ya gaya mu cikin suratul araf yace wato ka karanta musu labarin wani mutum da Allah ya dauki ilimi dimbi ya bashi amma sai ya bi son zuciyar shi wattulu alaihim naba allazi atainahu ayatina a karanta masu labarin mutumin da muka bashi ayoyin musu ibnu abbas sun ce shine bil'am ibnu ba'ura Allah ya bashi ilimi na sanin ayoyin Allah amma me yayi fattaba ahwahu sai ya bi son zuciyar shi fan salaha minha ya zare daga cikin ayoyin nan fa atba'ahu shaytan sai shaydan ya bi shi yanzu ba shi ke biye shaydan ba shaydan ke biye shi fakana min al-ghawin ya zamo daga cikin hallakaku Allah ya ce walau ina inda mun ga dama la rafa'nahu biha da mun daukaka shi da shi wannan ayat ta nuna da ilimi Allah yana daukaka wanda ya ga dama in kuma aka ma sabanin haka falaitaka thumma laitaka ma fahimta kai tonka to inda ma baka yi ilimin ba da ilimi Allah ke daukaka daraja malamai masu ilimi su ne masu shiryar da rudaddu فهم الهداية للحيارى من يسر بهوا من من يسر بهداهم لم يخش من إضلال tun duk wanda yake yake tahiya kalkashin hasken su bai jin tsoron bata wa humun nujumu sune taurari hidayatan wa idaatan a wajen shiryar da mutane da wajen haske wa uluwa manzilatin wa bu'da manali a wajen tsawon matsayin inda suke su matsayin taurari suke haka taurari yana da ababe guda kamar haka hudu na farko taurari ana gano hanya da shi kenan yana shiryarwa ko na biyu taurari yana haskakawa yana da haske na uku taurari yana da nisa kololuwa yake na hudu taurari baka iya taɓo shi da hannu to wannan abubuwan da ke da taurari ta inda malami yake Allah ya bashi wannan in ya rike malamtar tashi malami yana zama wulakantacce koma bayan koma baya wallahi idan yake Allah ya saki Allah malami yana zama wato wa, wa malami kaskanci yake haduwa da shi sama ga kowane irin kaskanci tun a nan duniya yadda kaga Allah ya wulakanta wannan mutumin da ya faɗe cikin suratul araf yace ya bi son zuciyar shi don haka Allah ta'ala yace misalin shi kawar misalin kare la ilaha illallah karshen munin misali malami ne Allah ya ba shi ilimi Allah da kanshi ya ce mai ilimi ne ya ba shi ilimi amma da Allah ya tashi buga misalin shi sai ya buga misalin shi da kare kuma kare cikin mahimunin wato halin shi shi ne lokacin da yake zuro halshe yana shashekan nan yana zuro halshe haka Allah ta'ala ya ce wannan shi ne misalin wancan mutuma kuma shi ne ba shi kaɗai ba zalika masalul qaumin lazina kazzabu bi ayatina juma wanda ya ayoyin Allah ya ƙaryatar da su shine misali shi malamai wajen fasara wancan misalin da Allah ya buga na cewa kare in ka kai mai ɗauki yana nan dai yana zuro harshen shi yana shasheka in ka ƙyale shi ma haka sai suka ce abin da yasa Allah ya buga misalin malami lalatacce da haka domin shi ma lalataccen malami in kan mai nasiha yana nan dai kawon masiha take bai ɗoka yana nan akan halin shi in kuma ka kyale shi ba zai fasa halin shi ba yau yana cikin tozarcin da malamai suka kai matukar tozarci in mutum ya fara kasuwanci ya ga ya taɓi miliyan uku a lahiyayya yanda ya sai yake sanya barwan shi ɗan aikin shi yana masu tsawa yana masu umarni wallahi haka yake lissafa malamai shi ma cewa ƙarƙashin su suke zai iya masu umarni zai iya hana su zai iya tsawa yau ya kai mun kai cikin wani irin lalacewa wanda wai malami da malami sai su yi hada su kulle juna cikin zuciya wallahi tallahi a ja masu ayoyin Allah a ja masu hadisai duka su tsallake su yi banza da su wani malamin sai ce tun kan a heka nake karanta wannan aya amma wallahi in wani mai kuɗi zai kira su wai sulhu zai mai karatu alhaji tun da dai kunce tur Allah waddanka wallahi ka cuci ilimi ka ci mutuncin ilimi dan uwanka almajiri ya kira ka ya karanta ma ayar Allah ya karanta ma hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma kai ka sani ka san daidai ne amma kai kunnan uwar shagu da wannan aya kai kunnan uwar shagu da wannan hadisin amma wai wani mai kuɗi ɗan kasuwa wanda in ma aka tsaya aka yi diba tsakani da Allah ana zancen masu kuɗi ba ma mai kuɗin bane wai shine zai kiran kai ce to wannan zance ya ƙare ce to alhaji tunda dai kun sa baki shikenan kenan can shi zancen Allah da aka karanta ma la ilaha illallah nu'ibu zamanana wal aibu fina wa mali zamanina aibun siwana wa nahju dhaz zaman bi ghairi dhanbin wa law nataqa zamanu lana hajana wa laysa dhi'bu ya'kulu lahma dhi'bin wa ya'kulu ba'duna ba'dan iyana muna wula muna aibanta zamaninmu muna zamani ya bace zamani yayi kaza zamani bai da wani aibi zamani yana tahiya gwalgwadon 'yan zamani ne zamani yana tahiya gwalgwadon 'yan zamani ne yaya ne aka yi ka gani malami bai da daraja bai da kima ya ƙi Allah ne ya ƙi annabi shi da kanshi ya rena kanshi wallahi tallahi ni na san mahaddacin alkur'ani wanda yake cizon hannu yana nadama Allah bai bashi baka ba na rantse da Allah ya mahaddacin qur'ani ne masanin shi amma nadama yake wai ka shi dai rayuwar nan kawai Allah ya jarraba su me jarrabawa da Allah masu wai bebe da baka wai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kaga wannan kenan kai da kanka ne ka dawo kan rena matsayin da Allah ya aje ka ce sa kaga magabata suka samu daraja da daukaka wannan sarki ne wannan mai mulki ne zai kira malamai ya ce kaza muke so a yi don haka ku je ku gai yanzu haka ake ma malamai ha sai an shiryo tsiya da iskanci sai a tara su a ce kaza muke so ku je ku waye ma mutane kai kuma su wa'azi wai ole da zama na su malaman su ne za a kira a ce masa kaza daidai ne ko ba daidai ba in sun ce ba daidai ba ne sai a gyara ta kwa a'a wallahi tallahi yanzu ba haka ake ba a rayuwarmu masu mulki yanzu in suka shiryo ciyarsu da shegantakarsu ta duniya tara malamai suke sai su ce ma malaman to kaza da kaza muke so kuma mun gano wannan akwai yana da su za su gani cewa yana da kyau kuma in malamin ya je magana su nuna mai sun mahiya sanin qur'ani me ya kawo haka wallahi malaman ne suka bada koha billahi allazi su ne suka bada wannan kohai inda malami ya san ya karanta me malimta kuma ya rike ta da kyau ai magabata cewa suka yi sarakuna masu mulki su suna shugabantar mutane ne su kuma masu mulki malamai suke shugabantar su haka ne tsarin duniya kuma in dai ana son duniya ta tai da kyau haka ne tsarin su masu mulki suna shugabantar mutane su kuma malamai suna shugabantar su domin sai da ilimi lamurra suke tahiya da kyau amma in ya zama na yau daga magarin mutane da malamai da matsayinsu ɗaya ai an kai ƙarshen taɓarɓarewa faya ajaban kam yadda ilfadla na kisun wa asafan kam yuzhirun na ƙasafa zilu idza wasafa ta'iya bil bukhli madiru وعير قصا بالفهاهة باقل وقال سهل وقال سهل صبح لونك هائل وفاخرة شهب الحصى والجنادل فيا موت زر إن الحياة دميمة ويا نفس جدي إن دهرك هازيل إذا كنت تبغي الأمر فابغ توسطا فعند التناهي يكسر المتطاول والله تالله إلمي دكيمر إلمي تنا ننزم أوجن الله kuma duk wanda ya jarraba abin da magabata suka jarraba wallahi zai cimma matsayin da suka cimma kuma ɗaukakar da Allah ya alƙawali ga masu ilimi tana nan iyaka hanyar aka kauce wattaqullah ku ji tsoron Allah in tattaqullah yaj'al lakum furqana idan kuka ji tsoron Allah Allah zai kama ku mahita da mararraba wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wanda ji tsoron Allah Allah sai ya sanya mai mahita kuma duk kuncin da ya shiga na rayuwa wallahi sai Allah ya arzuta shi yaushe malami za ka ɗoka duwawu ka tafi wajen wani mai kuɗi kana gaya mai wai ba ka da kodala wannan ba kaskanci bane da cin mutuncin karatu ma yaushe malami za ka ja duwawu ka tafi wajen wani ɗan kasuwa wai kana faɗa mai matsalan ka ta rayuwa imam shafi'i cewa a judu bi maujudin wa nau bittu tawiyan ajudu bi maujudin wa law bittu tawiyan على الجوع كشها والحشا يتألم وأظهر أسباب الغنى بين رفقتي لما فخاه مهالي وإني لمعدم وبيني وبين الله حقيق فإن الله بالحال أعلم يتي har kullum ni a matsayina na malami in ji imamu shafi'i ya ce to duk abin da ke gare ni ɗauko shi nake in yi kyauta shi kaɗai na gare ni gida amma sai in yi kyauta da shi in kwanda yunwa saboda so nake kullum in boye ma mutane halina yace don in bayyana masa alamomi na wadata da alamomi na gamsuwa ba na son su fahimci cewa ina cikin wata matsala yace amma tsakanina da ni da Allah to wannan kuma gwada gwani Allah ta'ala ya fi kowa sanin halina don haka yaya ne aka yi malamai aka cimma irin wannan matsalolin ya zama na ba ku jin maganar Allah ba ku jin maganar annabin Allah ba ku jin nasiha sai kuɗi kawai gabanku to Allah ne aka saki saboda haka mu dawo wai in ma banda ma mutum wani ne zai iya girmama mai ilimi banda mai ilimi dan uwan shi almajiri dan uwanka ya fi kowa sanin darajanka wallahi tallahi babu wanda ya fi kowa sanin darajar ilimi kamar wanda ya ilimi shi kadai ne ya fi kowa sanin kimar ilimi da karatu amma in kace kana lalaba-lalaban daraja a inda babu daraja za ka faɗuwar was faɗuwa kuma wadda babu tashi don haka reveillez-vous améliorez votre relation avec Allah restaurez votre confiance avec Allah ku gyara alaƙanku da Allah ku jaddada alaƙanku da Allah ta zama ingantacciya mai kyau idan kuna son Allah ta'ala ya dawo maku da martaba ku wanke zukatanku wallahi ba sifar malinta bane a ce wani zai kwanda bakin cikin wani kuma ya tashi da bakin cikin wani wannan ya faɗi warwas ya fita daga cikin layin sifar mutanen kirki don wata man kana matsayin malami me zai wahalar da kai duniya to menene baka karanta ba na tarihi menene har zaka kullewa menene matsala dan haka malami na Allah shine wanda Allah ne gaban shi kullum fara'asul ilmi taqwallahi haqqan wa laysa bi an yuqala laqad ra'assa har kullum ginshikin ilimi tushen ilimi shine tsoron Allah wata rana wani mutum ya ce ma Fudail ibn Iyad ya alim sai ce ittaqillah ya ce mai ya kai malam sai ce ka ji tsoron Allah innamal alimu man yattaqillah ce ni zaka ce ma malam mai tsoron Allah shi ake ce ma malami haka su Fudail ibn Iyad ka dubi Fudail shi da kanshi yake faɗin haka yace a barce mai malami mai tsoron Allah ne ake ce ma malami to ya kamata mu binciki kawunan mu mu ji wai ake akwai tsoron Allah tare da mu da gaske muna bin don malami za ka samu wallahi tallahi shi ne ke ba da karatu a gari yake wa'azi yake tunatar da mutane kabari da azaba kabari da tashin kiyama amma wallahi tallahi za ka karanta mai aya kawai ya hau dokin naƙe da zuciyar shi ba ma wannan bane problem wajen ibada za ka dawo ka tadda yayi wa'azi akan sallah wani jahili ya ɗauka yana aiki ya dage amma wallahi shi yana sallah cikin gida ko yana wargi da sallan shi yaushe ake malumta a haka kai ɗalibin ilimi bakin darajarka da ƙimaka wa ƙadar kullum ri'in maka na yuhsinu matsayin kowane mutum shine abin da ya ƙware ya kyautata shi ka dole Allah ne kadai zai iya wato idan mutum wani bawan Allah yake cewa wai ya ji ana cewa ilimi shine sama ga komi duk duniya kuma malami ya fi kowa a duniya sai ya ce a shi bai gamsu ba aka ce me dalilinka ya ce ya aka yi ga malamai suna kai da kawo ƙohohin masu kuɗi amma su masu kuɗi ba su kai da kawo ƙohohin malamai sai ya ce mai yau ai wannan ma yana nuna ma muhimmancin ilimi su malamai saboda sun san darajar dukiya da amfaninta sai su tafi neman ta inda take shi kuma mai kuɗi saboda jahili ne bai san girman ilimi ba shi yasa bai zuwa ya tar da ilimi inda yake wannan shine kawai bayani har da shi wanda yake da kuɗi yana da dukiya jahili ne kuɗi kawai gare shi inda ba jahili bane kana da kuɗi wallahi da ƙahuwanka zaka je ka tar da malam gida amma kuma duk mayan da aka yi bai kamata ba shi malamin ya zamo ya bi haka wani daga cikin magabata yake cewa mahihitan malamai su ne waɗanda suke nisantar gidajen masu kuɗi da masu mulki ya ce mahihitan masu kuɗi da masu mulki su kuma su ne wanda suke ƙaratar malamai kenan shi mai kuɗi da mai mulki shi ake so in dai shi mutumin kwarai ne dole shi dole shi ya ɗora karatar malamai shi kuma malami in dai shi mutumin kwarai ne dole shi a ga yana nisa da ƙohohin masu kuɗi da masu mulki amma idan ka tsaya ƙohar mai mulki kana ƙohon shi kullum kana tunanin ya baka wato shi yasa duk yanda za ka yi bayanin cewa ilimi bai da kima yanzu ko bai da daraja wallahi mu ne da hannunmu muka sa mu da ke almajirai da malaman namu muka sa muka daddame wannan ilimin walau anna ahlal ilmi sanu husanahum walau azzamuhu fin nufusi la uzzima walakin ahanuhu fahanu wa dannasu muhayyahu bil atama'i hatta tajahama fa in qulta kabal fa in kunta kabal ilmi فإن قلت فإن قلت زند العلم كابا فإنما كبا حين لم نحمي حماه وأظلما أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة إذا فاتباع الجهل قد كان أسلما wannan malamin imamul jarjani yake cewa idan ka ce wato wutar ilimi ta dishi hasken ilimi ya yi ƙasa to ka saurara ka ji hasken ilimi ya yi ƙasa ne saboda su malaman ba su tsaye ba suka ba wannan wuta hasken na ilimi kariya shi yasa ya ƙasa ya dishi ya ce a ashika bihi garsa yanzu ni zan sha wahala wajen dasa iccen ilimi wa ajnihi dhullatan sannan in ce ɗayan itacen da zan cira ƙarshe ƙasƙanci ne da wulaƙanci da cin mutunci a'a walam aqdi fi khidmati al-ilmi muhjati li akhdima man laqitu lakin li ukhdama ba wai na bada rayuwa ta ba na bi zahi na bi sanyi na yi zuwa duwawu wajen zama na na sha dukkanin irin wahalar da ake sha wajen neman ilimi don in dawo in zama dan boye boyin wani mutum ba don haka bane haka malaman harko suka ce walakin li uku da ma ya ce don ni a dawo a min hidima ne ba don ni in koma ina hidima ba kuma ga wani a ashika bihi harsan yanzu zan sha wahala wajen da san iccen ilimi sannan in ciro kaskanci ya ce to in dai haka nan ne in zamana jahiliya ma hitun harko in kai kuɗi ke birge ka me yasa tun farko baka shiga neman kuɗi baka shiga neman ilimi don haka wato dole ne wanda Allah ta'ala ya ba shi ilimi kamar yadda imam katada ya ce bai kamata ba wanda yake da wani ɗan abu ba wai ilimi ba sai wanda ya zama malami matuƙar kai kana da matsayi na almajiri da ilimi to bai kamata ba ka tozartar da kanka wani yana ganin kamar wai tawadu'u ne haka nan eh tawadu'u ne shi ya je ya dora ka da kanshi wajen masu abun duniya yana kaskantar da kanshi yana gayin matsalolin shi da wajen masu mulki to ba haka malamai suka ce ba ka karanta at-tibyan fi adabi hamalatul qur'an yanda imamun nawawi ya ce cewa ya yi dole ma ne malami mai ilimi ya ɗora ɗan ɗagawa ga masu kuɗi da masu mulki dole ne ka ɗora ɗage kanka ba damar wani mai kuɗi ya rena ka a matsayinka na mahaddacin ƙur'ani in mutumin ƙwarai ne ba a ce ba ba a alaƙa dukkaninmu dole ne tunda Allah ya haɗa mu duniya guda dole akwai alaƙa mai kyau amma abin da ba a yarda ba shine wato ya zamana mai kuɗi ya danne malami haya maida shi kamar ɗan burin wasan shi sai abin da ya ga dama zai yi mashi to dole ne wanda yake malami ya ɗora nuna izza da ɗagawa akan masu duniya wannan wajibi ne duk wanda kuma ya karanta tarihin magabata sai ya ga haka ne me yasa ma a da sai lamurra sun dame duniya an rasa yadda za a yi sai a dawo wajen malamai a karanta tarihin wato wani mutum dan gidan albanna wanda gari gaba ɗaya da aka samu wani shugaba mai zalunci ya cuci mutane aka rasa yadda za a yi da shi gaba ɗaya mutanen gari suka tarara suka je wajen wannan malamin saboda sun san shi bai da kwaɗayen komi wajen shi da ya je kai tsaye yana shiga cewa ya yi ya haɗa ittaƙilla ya ce ya kai wannan shugaba ka ji tsoron Allah shugaban ya ce kai wane ne wanga mai faɗa mana wanga magana haka gace gace sai aka ce malam wane ne sai ya ce aini ba a faɗa mana irin wannan magana a kama shi yasa aka kama malamin aka ɗaure aka sanya ya cikin wani ɗaki aka kira zaki wanda ya jima bai ci abinci ba don ya canya malamin malamin ya ɗora yin sallah zaki yana gehe yana kallon shi zaki ya zama kawan mai gadin shi aka zo aka tarra ta aka karanta tarihin ibn taimiyya yadda ya shiga cikin sarki wanda ake jin tsoron shi ana ɗarɗarɗar ya shiga ya gaya mai gaskiya da malamai suka tambaye da aka tambaye shi wai yaya aka almajiran ke tambaye shi ya aka yi bai ji ɗarɗarɗar bai je ya yi bayani da kyau gaban wannan shugaba sai ya ce tuna girman allah na yi sai na ga ya koma kamar wata 'yan musa gabana don haka malami shi ne yake in wani mutum ya zo ma da teni ko da teni ta iko yana nuna barazana gare ka lalle kaza yana kunwan baki yana huska yana tsami yana kai da katina mala'ika sai ya baka tausai in mutum ya ce a zai sanya ka gidan kaso saboda bin gaskiyar ka zai tsako gidan kasan ma ya sa ka na cikin duci walla da katina kwanciyar kabari sai abin ya zo ma da sauki to menene zai wahala da kai sai da kake da alkur'ani kake da ilimi menene zai baka wahala ko ya baka mamaki in mutum ya nuna karhin mulki da waye da ka tunna wallahi in ya ji kashi tahiya za yi sai ka tausaya mishi don haka wato wannan nasihai da na so in yi tana da faɗi sosai na so yi wannan nasihan ne domin mu da kanmu mu almajirai da kuma sauran mutane wanda suke ganin kawan malami ba bakin komi yake ba alhali wato duk inda malamin shi kamar yadda qur'ani ya tabbatar da ayoyin manzo Allah sallam ya hi gaban wulakanci da kaskanci malami zai iya kwana da yunwa har ya mutu ma da yunwa amma bai iya hakurin wato kaskanci da wulakanci na minti daya ka karanta tarihin malamai ka gani wallahi tallahi in dai malami na Allah ne da gaske malamin Allah ne wallahi yana iya hakuri da almajirai yan uwan shi da sauran malamai yan uwanci duk matsalolin tsakanin sai na iya daurewa amma bai ɗauka iskancin wani mai ɗan abin duniya bai ɗauka wato wulakanci na wani mai mulki ko wani mai abin duniya haka ne ɗabi'ar malamtaka take saboda haka Allah ta'ala ya taimake mu ya sanya albarka a cikin karatukan da muke yi wato wannan haduwa ta mu Allah ta'ala ya sanya mata albarka Allah ta'ala ya tado jibga jibgan malamai a cikin wannan makaranta wanda za su yi hidima ga addinin musulunci Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin karatukan da za a yi yana dan ba da uzuri na na ja lokaci sosai assalamu alaikum
Thank you.